الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan wa musulmi ci gaba da karatun da muke a wani littafi mai albarka fatul majid da sharhi kitabin tauhid hayo muna cikin babi na man tabarraka bi shajarin au hajarin wa nahwihima don kuma ban mance ba muna za mu tashi kan faɗan mana na abi waƙidin laifi ƙala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gabanin haka nan dai kan mamance yau muna shidda ga watan rajab hijira mazala sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan ɗaya miladiya na da 2023 a wannan al'amari na rajab iya da kyau mai tsokaci kan wani abu wanda galiban gaskiya tsohi da dattijawa sun saba da shi himmantuwa da azumi na tsaye watan azumin tsaye shi kuma a hakikar gaskiya sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta tabbata ba kan cewa wannan wata ana azumta shi gaba daya Aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba ba azumta wani wata gaba ɗayan shi kuma wata kuma bayan Ramadan. Kuma aslan idan muka duba tsohi akwai matsayin da suke kaiwa na farilla ma sabka yake akan su barantanan nafila. Kina ya kamata duk abin da musulmi zai yi shi a ƙarƙashin karantaswa ta manzo sallallahu alaihi wasallama in dai mutum lada yake so wajen Allah madaukaki mutumin da ya saba yin azumi misali litinin alhamishi ko kuma ayyamul bid kwana na sha uku sha hudu sha biyar na wata ko kuma azumi na kwana uku a cikin kowane wata babu laihi amma a ce mutum ya azumci wata gaba daya na rajab to wannan sabanin suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na'am قال المصنف رحمه الله تعالى ما لو أن رحمة الله تقار تبتها قريشي عن أبي واكد الليفي رضي الله عنه أنسى موانا حديثي دقى أبي واكد الليفي وأن يدع الله تقار تبتها قريش قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين mun huta tare da manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi zuwa Hunaini yakin Hunaini kenan wa nahnu hudatha'u ahadin bil kufr bi kufr alhali mu bu mi nisa ba da kafirci ba mu dade ba da musulunta walil mushrikin sidratun ya'kufuna indaha mushrikai suna da wata magarya wadda suke tsayawa suna neman albarka suna bauta a wurinta wa ya nutu na biha aslihatahum suna rataya makamansu da nihin Allah ya ba su cin nasara a yakokunan da za su yi yuqalu laha zatu anwat ana cewa wannan magariya ma'abuciyar rataya inda ake rataya makamai famararna bi sidratin sai muka huce da wata magarya faƙula ya rasulallah sai muka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat mu ma ka sanya mu wata itaciya mu abuciyar rataya wadda za mu yi karataya makamman mu ma saboda Allah ya ba mu cin nasara da neman albarka kamar yadda mushrikai suke da irin wannan magarya mu ma samu wata magarya wadda za mu yi ka neman albarka da cin nasara da ita wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi ce Allahu akbar Allah mai girma wannan kuma ishara ce zuwa ta'ajjubi mamaki da ya ji yadda sahabbai suka neme shi da abin da mushrikai suke cikin shi innaha sunan yace lalle tafarki ne hanyoyi ne qultum wallazi nafsi biyadi kun faɗi ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi kama qalat banu isra'ili musa kamar yadda banu Isra'il suka suka gaya wa Musa alayhi salam ij'al lana ilahan kama lahum aliha mu ma ka sanya mu wani Allah kamar yadda suka kasance suna da alloli mushrikai suna da alloli mu ma samu mu wani Allah banda wancan Allah wanda muke bautawa qala innakum qaumun tajhalun Musa alayhi salam ya gaya musu ce tabbat kun mutane ne kun kasance kun jahilci menene shari'a Allah madaukaki domin wannan sabanin tauhidi ne wanda Allah madaukaki ya umarni a tabbatar musu shi la tarkabunna sunana man kana qablakum tabbat za ku hau tafarkan ku bi tafarkan da wanda suke gabanin ku ana nihin ahlul kitab ko mushrikai rawahu tirmidhi wa sahahu imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi kuma ya ingantar da shi malin ce sharh shi abu waqid kinnan ismuhu al-harith bin auf alkunin shi ce sunan shi al-harith dan auf wa fil babi an abi sa'id wa abi huraira qala at-tirmidhi kuma a cikin wannan babi akwai hadisin da yazo daga abu sa'id da haka da abu daga abu huraira radiyallahu anhuma kamar yadda imam tirmidhi ya faɗi wa qad rawahu ahmad wa abu ya'la haka imam abu daud da abu ya'la sun rawaito wannan hadisi wa ibn abi shayba da ibn abi shayba wa nasa'i wa ibn hajar wa ibn jarir da imam nasa'i da ibn jarir wa ibn al-munzir da ibn munzir wa ibn abi hatim da ibn abi hatim wa tabrani bi nahwa haka da imam tabrani da kwatamcin wannan hadisi qalahu qawluhu da yace an abi waqid taqaddama ismuhu fi qawli tirmidhi yace sunan shi ya gabata a fadar da imamu tirmidhi yace inna chaye ismuhu al-harith bin auf kenan sunan shi ya riga ya gabata wa huwa sahabiyun mashhur sahabi ne shahararre mata sanata 68 ya rasu iya da shekara 68 walahu 85 sana iya da shekara 85 kinan hijira tana da shekara 86 hijira tana da shekara 68 ya rasu kuma iya da shekara 85 radiyallahu anhu قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين فدشي abu waƙe da ya ce mun huta tare da mazala sallallahu alaihi wasallama ya zuwa hunaini wa fi hadith amr bin auf ya zo a cikin hadisin amr bin auf wa huwa inda bin abi hatim kuma iya ruwaya ce daga ibn abi hatim domin mun ambaci wa'anda suka rawaito wannan hadisin akwai ibn abi hatim wa ibn mardawayh da ibn mardawayh wa tabrani shi ma haka imam tabrani ya fitar da wannan hadisi قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من ياكي تارد مزالة صلى الله عليه وسلم رانا الفتح الله فتح خيبر can kuma shi ya ce ila hunain mun huta da zuwa yakin hunain wa nahnu alfun wa nif mun kasance mu dubu da 'yan kai hatta idza kunna baina hunain wa ta'if har sai da muka kasance tsakanin hunain da ta'if kuma sai ya ambaci hadisi qawluhu wa nahnu hudatha'u ahadin bi kufr kina wannan ruwaya tana waccan ta karantar da mu a cikin tayya yakin hunain ne wannan kuma yakin fatah kuma la'alla ya zamanto ana iya gamar waye kan cewa tsakanin hunaini ne domin shi ma nan rawi cayi sun kasance tsakanin hunaini da ta'if nam قالوا قوله ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهد عهدنا قريب عهدنا بالكفر إنم بميني سابا دا كافرتي بمدد بدا مسلمتا malin ce fafihi dalilun ala anna ghairahum mimman taqaddama islamuhum min as-sahaba la yashhal hada yace akwai dalili a wannan cewa wanin su wanda suka riga sun yi kaka gidan da cikin musulunci sun dade a cikin musulunci daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan al'amari bai ya jahilta da gare su kan cewa bai ya dacewa a dauki wani Allah a riki wani Allah kuma bayan Allah mai girma وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من ذلك من تلك العادة ما ليجيكما وانا نانوني حلو تيوا وانا يبر واني بنا يبر وتبنا يتاشي ييني سادو تبنا يبرتا wadda ran shi ta rigai ran shi ko zuciyar shi ta saba da wannan banna la ya amanu an ya kuna fi kalbihi baqiyat min tilka al'adat to ba alaman cewa cewa a cikin zuciyar shi akwai wani sauran bilbidi na wannan mugun abu ko na wannan sabo ko na wannan abin da yake aikatawa na shirka ko na sai dai a hankali a hankali yau da gobe mutum na fahimta suna ya fahimta shari'a ya bari amma da farko dai sai ka same shi da bulbudin wannan al'ada da ya riga ya saba a kanta ذكره المصنف ما لا يأمبتش وانا مغانا قوله فرشد يتي وللمشركين سدرة يعكفون عندها قال العكوف هو الإقامة على الشيء شين سايوا أكن ونعب في المكان أو نوري ومنهم قول الخليل نادك وانا فدا إبراهيم عليه السلام ديتي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون منين وأنن قمك wanda kuka tsaya kuna bauta musu kuna tsayuwa a kansu wa kana ukuful mushrikina inda tilka sidra tsayawan mushrikai a wajen wannan magarya za tu anwat tabarrukan biha suna yi ne don neman albarka da sa'a wa ta'ziman laha suna tsayawa ne saboda girmama ta وفي حديث عمرو يا زو cikin hadisin Amr wanda muka ambata da zu kana yunatu biha sila sun kasance suna rataya makamman su da ita fa summiyat zatu anwat sai aka sanya mata wannan suna ma'abuciyar rataya wa kanat tu'bad min dunillah an kasance ana girmama ta kuma bayan Allah madaukaki ana bauta ana bautatta kuma bayan Allah madaukaki domin bauta tsoro da kaskantar da kai yanki ne na bauta shi ne malamai suke cewa ana nihin bauta ghayatul dhulli wal khudu wa ghayatul hub ma'a ghayatul hub bauta abinda ake cewa bauta shine tsananin kaskantar da kai kuma tare da kana son yin abu wannan sai zamanto ma'anar ya kunshi ma'anar bauta qawluhu wa yunut وينيطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للتبرك يجي وينيطون بها أسلحتهم سنة راتي مكمنسو أنا نين سنة راتي مكمنسو أكون وانا إتاتيا دومن نيما البركة قلت ما نيجي ففي هذا أولا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك akwai dalili akan cewa ibadar wannan da sukewa wannan itaciya bautar da sukewa wannan itaciya ya kasance ne da girmamawa da tsayawa wurinta da neman albarka a wurinta wa bi hadhihi al-umur thalatha ubidat al-ashjar wa nahwaha wa nahwaha da wa'annan abubuwa ne guda uku girmamawa da tsayawa da neman albarka aka bautawa itace gumaka da sauran da abin da ya kama da hakan قوله فدان مزالا صلى الله عليه وسلم da yace fadan Abu Waqid da yace fa qulna sai muka ce ya Rasulullah ya mazala sallallahu alaihi wasallam ij'al lana zata anwat kuma ka sanya mu wata itaciya mabuciyar wadda za mu je mu yi ka rataye makamman qala abu sa'adat abu sa'adat yake cewa sa'aluhu an yaj'ala lahum mithlaha su ma sahabbai sun roke shi sun tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu kwatamciyar waccan zatu anwatu ta mushrikai fanahahum an zalika manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya hane su game da wannan tambaya wa anwat jam'u nawt anwat kinnan jam'i ne na nawt wa huwa masdaru masdarun tushe ne sun ya bihi manut sai aka sanya mai ismul maf'ul nam aka ce mai manut abinda ake ratayawa zannu anna hadha mahbubun inda Allah so a zaton sahabbai wannan abu ne wanda Allah madaukaki yake san shi wa qasadu at-taqarrub bihi kuma sun ne kwaci kusanta ya zuwa ga Allah da wannan aiki nasu sai dai kuma sun sabawa abin da ya zamanto umarni ne na tauhidi wa illa fahum ajallu qadran in ba haka ba sune wanda mafi daukakan matsayi min an yaksuru mukhalafata annabi sallallahu alaihi wasallam game da cewa suna nihin su sabawa manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata ga shi ba wannan suke nihi ba sun faɗi ne da abu akan jahilci tamanin su cewa wannan aiki na daga cikin irin ayyukan da Allah madaukaki yake so irin ayyukan da za a iya kusanta da su ya zuwa ga Allah madaukaki وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له mazala wanda tsira Allah da amincin suka tabbata gare shi ya kasance iya yin kabbara iya awaitar da kabbara da tasbihi subhanallah fi halin ta'ajjub a hali na jin mamaki idan ya mamakin abu sai ce Allahu akbar ko ce subhanallah mu kuma so tare in za mu ce subhanallah to wani abu ne na mugun abu za mu galiban dai haka nan shi kuma abu ko da abin mamaki na kasancewa wanda iya da kyau kuma iya iya kasancewa wani abin da baya da kyau nan ba ko da lokaci ba ta'ziman lillah dan mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kabbara ko ce subhanallah saboda girmamar da Allah madaukaki wa tanzihallah kuma saboda tsabtatar da shi da tsarkakar da shi daga dukkan abin da ya zamanto tawaya ne domin ɗaukan itaciya matsayin wadda za a nemi albarka da ita to tabbata wannan wani haƙƙi ne na Allah aka ɗauka aka ba aka ba itace sai zamanto sun zama abin bauta idan sun zama kishiyoyi na Allah madaukaki shi ko Allah madaukaki ya tsarkaka daga dukkan kishiya kowace iri ce idza sami'a min ahadin ma la yaliqu billah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaji daga wani mutum abin da bai dace ga Allah madaukaki ba sai sai kabbara ko yayi yace subhanallah mimma fihi hadmun lirububiyyati wal ilahiyya na abin da ke cikin shi na akwai tamna ko kuma tuka ta abin da ya shahi rububiyya ne ko kuma wannan ilahiya ne abin da ya shahi Ubangijantaka da Allahntaka, kuma abinda za a tamne a tauye haƙƙin tauhidi. Ƙauluhu inna hassunan, faɗan mazala sallallahu Alaihi Wasallama da ya ce, lalle tafarkai ne, don misin a ce sunan ai a turuk, su ne hanyoyi tafarkai. Ƙauluhu kultum wallazi nafsi biyadihi kama kalat banu Isra'ili Musa. dan manzala sallallahu alaihi wasallama da yace kun fadi ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi kun fada kama abinda banu Isra'il suka fadawa Musa alaihi salam da suka ce ij'al lana ilaha ka sanya mu wani Allah duba shahi na 157 ka sanya mu wani Allah shabbaha maqalatuhum hadhihi bi maqalati bani Isra'il Zala sallallahu Alaihi wasallama ya kamantar da wannan fada tasu da kama fada da fada banu Isra'il, bi jami'i anna kullan talaba an yi ja'ala lahu ma ya alahu wa ya'buduhu min dunillah domin kowanne daga cikin su sun nema a sanya musu abin da za su bauta mishi ya lahu wanda za su dankwara da shi su bauta mishi kuma bayan Allah madaukaki wa in ikhtalafat al wa in ikhtalafa al-lafzani ko da dai lafazin sun sha bamban fal ma'ana wahid munha dai ɗaya ce fa taghayyur al-ismi canza suna la yughayyiru al-haqiqa bai ya canza abin da ya zama to haqiqa misalin shi yanzu mutane maimakon su ce an ce giya an san ƙararra giya ce sai a ce a'a mai kwantar da hankali kenan da an ce mai kwantar da hankali wanda mashayan sun san sun san dai ita ce dai giya ake bi ko kuma rashuwa haramun ce in an ce rashuwa ce kowa ya san dai ba ta da kyau haramun ce a sai a ce karamiya ai kyauta ce girmamawa ne ko gaisuwa ce a kai gaisuwa ta kuma wannan kai gaisuwa ba ta hana cewa rashuwar dai ita ce rashuwa ko da an canza sunayen to haka su ma yanda suka nema shine dai shirka dai da Allah madaukaki fa fihi alkhawfu min shirk cikin wannan hadisi akwai tsoro taka tsantsa daga shirka wa annal insana qad yastahsinu shay'an yazunnu annahu yuqarribuhu ila Allah wa huwa ab'ad ma yub'iduhu min rahmatihi wa yuqarribuhu min sakhtihi mala yace so tare wa annal insana qad yastahsinu shay'an mai yuwa ko so tare zai kyautatar da wani abu ya zunnu annahu yuqarribuhu ila Allah iya zaton cewa wannan aiki da yake zai kusantar da shi zuwa ga Allah madaukaki wa huwa abadu ma yub'iduhu min rahmati kuma alhali shine mafi nisa wanda zai nisatar da shi sosai daga rahma Allah madaukaki domin kaga su ma haka suka nema shi ko wannan abu ne neman a sanya musu itaciyar da za su bauta mata sabani ne babba mai girma game da Allah madaukaki shirka ce wannan su sun nihi kusanci ga Allah kuma wannan kuma shine zai nesatar da su game da Allah madaukaki wa yuqarribuhu min sakhatihi kuma ya kusantar da shi zuwa hushin shi ta'ala wala ya'rifu hadha 'ala al-haqiqati mala yace ba wanda ya san wannan irin al'amari a haqiqa illa man 'arafa ma waqa'a fi hadhihi al-azmina sai wanda ya san abin da ya afko a wannan zamunna namu min kathir min al-ulama na da yawa daga cikin malamai wal ubbad da masu yawan bauta ma a arbabil qubur da wanda suke su sun danfaro rayuwarsu da kaburruka anan suke bauta suke roƙon suke tsawafi da su min al-guluwi da wuce gona da iri fiha cikin ta wa sarf julla al-ibadati laha da karkata mafi yawancin ibada ya zuwa ga wannan kaburruka ko gumaka wanda za ka ga mutum in zai je sallah sai ya je wajen kabari in addu'a zai yi sai ya je wajen kabari ya je kuma ya yi tawafi ya yi kakewa ya kabari iya roƙon wanda yake kabari ya mai arziki ko lahiya ba shi lahiya ko ilimi ko haifuwa ko abin da ya kama da haka kuma ka dukkan wannan haƙƙi ne na Allah madaukaki wa sarf jullil ibadati laha wa yahsabuna annahum ala shay kuma duk da haka za mutun zai ta tinkaho iya ganin shi hushi yake kan gaskiya ku batattu ne da ya gan ku ya ga kafirai batattu wanda suka bar hanya alhali shi kuma shine mafi nisa ga bata domin ya bar tafarki na Allah ya bar tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa adh-dhanbu alladhi la yaghfiruhu Allah kuma shirka shine zunubin da Allah madaukaki bayya gafarta shi sai ma'abocin shi ya tuba iya dare duk mutumin da ya mutu iya mushriki to babu zancen gafara haka Allah madaukaki yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk kowane irin zunubi iya kalkashin mashi'a ta Allah madaukaki wannan kuma zunubi na da alaka da haƙƙi nashi ko da haƙƙi na bayi Allah maɗaukaki ya ga dama ya gafarta wa mutum amma ban da shirka mutumin da ya mutu iya shirka to babu zancen gafara Allah maɗaukaki tare da shi Allah maɗaukaki ya kare mu daga abkawa kan shirka karamin shi da babban shi wa bayyanannen shi da boyayyen shi قال الحافظ أبو محمد إمام حافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي رحمه الله yake cewa al-ma'ruf bi abi shama ana ce mai abu shama fi kitabil bid'i wal hawadith alittahin bid'o'i da abeban da aka kirkiro wa min hadha al-qism yace na daga wannan kaso aidan ma qad ammal al-ibtila'u bi abinda jarrabawa ta Allah madaukaki ta game kowa da kowa min tazyini shaytan lil 'amma lokacin da shaidani ya kawata wa gama gari na mutane takhliqul hitan shahi bango yayi silbi limus wal umud da wannan naka gimshikai na dakuna wa surj da fitullu mawadi'in makhsusa wanda za a ajiye ta a wurare na keɓancacce daban a wurin wurare daban fi kulli baladin yuhka lahum hakin ya haki lahum hakin a kowane gari za ka ga mai ba da labari na ba su labari annahu ra'a fi manamihi biha cewa ya gani a cikin maholkin shi biha ahadan tare da ita akwai wani mimman shuhira bi salahi wanda ya shahara da nagarta wal wilayati da walici fa yaf'aluna zalika wa yuhafizuna alayhi za su yi ka aikata irin wannan aika-aika kuma su kiyaye ba sa sakaci da wannan ma'a tadyi'ihim fara'id Allah kuma tare da cewa suna tuzartar da farlai na Allah madaukaki wa sunanihi da sunnonin shi zaka ga mutum bai kula ba da al'amari na sallah yayi ta a lokaci kamar yadda Allah madaukaki ya umarni a kalkashin karantar so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma zaka same shi akan wani abu wanda ba haka Allah ya umarni ba kuma ya rike gim-gim don ka ce ka taba shi to ka taɓo bala'i amma za ka same shi wajen ɓangaren abin da ya zama to wajibi ne a kan shi ya kula bai ya kula zai ɗauki misali wannan bidowoyi da suka abko a cikin al'ummar musulmi sadake da kyan mutuwa wannan wanda ake sadaka ta kwana uku ta sati ta kwana arba'in ta shekara babu malamin da zai ce ma ga inda ya ga a littahi kowane iri ne ya ce ga babi na sadake-sadake babu shi to amma ka duba ka ga yadda mutane suka yi ruko da shi mutum in ya yi hasarar sadaka ta cikon shekara ko ta kwana arba'in ko ta sati za ka same shi ya yi damuwa yadda damuwa shi da rashin samun jam'i na sallah ɗaya daga cinsa ko kuma rashin samun shi sutura bai ya damuwa amma yadda ya rasa wannan za ka ga mutum iya gaugawa amma in zuwa masallaci ne ko zuwa wani abin da Allah madaukake farlanta za ka same shi da kasala bai ya kula kuma wannan duka na daga cikin abubuwan da shedannai suka rayawa mutane suka dora su akan turba wadda ba ta gaskiya ba kuma malamai suka kyale wanda ya kamata su wa mutane bayani abin nan ba haka bane ba amma da yake akwai nau'i na maslaha akwai abin da ake samu kuma sai zamanto mutane sun kyale a kan hisabin abin da za a samu na ɗan abin duniya wanda bai taka karaya karya قال بها أحد ممن شهر بالصلاة والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليها مع تضييعهم فرائض فرائض الله تعالى وسننه ويظنون أنهم متقربون متقربون به بذلك ذاتك رياوه suna cewa ai su kusanta ya zuwa ga Allah maɗaukaki suke ana ce ma an ma fidda umama ce an mai fidda wa aljanna zai akwai wanda zai sakaci kai yanzu mutum musulmi dan uwanka ya mutu ka mai fidda fidda nan hukunci ne kamar asalin ka ce dan wuta ne yanzu kai fanso shi ne za ka yi tunda shine ma'anar fidda fansa to kai ka mai hukunci dan wuta ne yanzu tsamo shi za ka yi daga ciki kuma bayan Allah madaukaki na cewa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura Allah musta'an qala thumma yatajawazuna hadha ila an yu'azzima waqa'u tilka al amakin har su huce gona da iri ya zuwa girmama abin da ya abku a zukatansu na wa'annan wurare fi qulubihim fa yu'azzimunaha za su yi ka girmama irin wannan wurare ويرجون الشفاء شفاء لمرضاهم وي- ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها kuma za su yi kwaɗayin waraka ta ma- ma- masu rashin lahi- ma- marasa rashin lahiyarsu da waƙaza a hawa'ijin da kuma biyan bukatunsu bin nazari laha da ɗaukar alwashi da yanke-yanke a wurin wahiyar min uyuni wa shajar za ka same su daga wani marmarar ruwa ko itace wa ha'it da bango wa hajar da duwatsu وفي دم- مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة ما ليتي أقرن دمشق أكوي إلو ورارين وانا masu yawa ka Uyena kamar Uyena al-Humma kharij babu Quma da Tuma wajen babu Baquha ta Tuma wal Amud al-Mukhallaq dakhil bab as-Saghir da wani gimshiki wanda aka shahe shi a cikin ƙoha ƙarama wa shajarat al-mal'una kharij babin nasar da wata itaciya la'antatta wajen wannan babi na nasar fi nafsi qa'a at-tariq a tsatsakin wannan hanya sahala Allahu qata'aha Allah madaukaki ya bada ya saukakar da yanke ta a hudda wannan itaciya wajtusaha min asliha a tuɓe ta daga gindinta fama ashbaha bi zalika anwa to me yahi ta kama da wannan a sabai lokacin da suka ce wa manzon sallallahu alaihi wasallama ij'al lana zata anwatin kama lahum zata anwat nan ba abin da yahi ta kama da da irin wannan itaciya wadda aka allantar da ita na'am alwaridat fil hadith wadda tazo a cikin hadisi intaha anan malam maganar shi ta kare insha Allah muna yi tsayawa anan sai dai akwai taliki sai insha Allah a darasi na gaba za mu yi shi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam kamar wannan, eh, laifi lai- wannan laifi da kawo a mutum haka.
na'am kuma baka nemi ya ya nema ba ai mutum ya ne da kai
al'amarin wajen Allah madaukaki Allah zai ga dama in Allah madaukaki ya ga dama sai ya bashi madadin zaluncin da ta mishi rokiya kuma ya gafarta yasa a ƙarƙashin wannan aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma Allah ya ga dama ya kama kada haƙƙin wancan mutum wannan ko Allah ya kamar mutane wani da bin da kuma mutane a a gidan da mutum kamar da a gidan da haramun ne a yi kabari a gida bai dace ba saboda kabar gida mai yiwuwa wata ran a fuskanci kabari a yi sallah kuma wannan haramun ne in misali ko eh, wanda suka binne suna raye wanda za su gaje su la'ana ba sa abin da aka yi ko yanzu mutane da yawa wanda a gidan da ya samu ma- akwai makabarta akwai wani wanda aka binne amma bai sani ba saboda ba san tarihin haka na barantana su kiyaye ina gida dai a takaice ba wuri